الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatun wa littafin sharhu sunna na Imam al-Barbahari rahimahullah kuma za mu tashi ne a matsala ta 153 qala al-muallif rahimahullah wal mihna fil islam bid'atun wa amma al-yawma fayamtahanu bis sunna liqawlihi inna hadha al-ilma dinun fantabiru amman ta'khuduna dinakum wa qawlihi لا تقبل الحديث إلا بمن تقبل شهادته فانظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا كتبت عنه وإلا تركته البربهاري الله قال مسر رحمه a ci gaba da jawabai da yake kawo mana dangane da gyara aqidar ka sunna da tabbatar da kai akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman kuma abin da shafa aqida ma'ana kuduri da fata an gane yake cewa a matsala ta 153 yace wal mihna fil islam bid'atu jarrabawa ana samun jarrabawa ne a cikin addinin musulunci fil bid'a a cikin yin bid'a ko kuma kace ita mihna in ma jarrabawa ko wahala ɗawainiya duk wanda ya riƙe addininsa bisa bid'a to yana gamuwa da jarrabawa yana gamuwa da wahala yana gamuwa da fafama saboda yana yin wani abu ne da ba manzon Allah bane ya koyar sallallahu alaihi wasallam suka ce to menene ma bid'a tukunna ko saboda yawa daga cikin mutane ba san meye bid'a ba shi yasa ake rudar su idan aka ce abu kaza bid'a ne sai wani kuma ya kawo musu misalin wani abu daban ya ce shi ma ai bid'a ne kuma gashi ana yi to bid'a a yaren larabci kadai in ka ce bid'a shine a fara da sabon abu wani abu sabo shay'un jadid ke sallah ke cewa manzon Allah ta ka gaya musu kul ma kuntu bid'an min ar-rusul wama adri ma yuf'alu bi wala bi na fata an gane ka gaya musu ba ni ne dan farko ba ba ni ne farin tafi ba kuma so mun tafi ko na farko a cikin annabawa da can kafin ni ma an yi annabawa ba ni ne farau ba haka shine yaren kalmar bid'a a yaren luggan larabci amma fil musalahi lil ulama a cikin islahi na malamai in aka ce bid'a to abin da ake nufi shine ihdathu shay'un fi din yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu a kirkiro wani abu a sa'a cikin addini a zahirin abin ka kalle shi yayi kama da addini za ta maka nau'in ibada kala kaza idan kai ta kafa kaza ko kai raka'a kaza na sallah kamar da muka sha bada misali ko ba azumi ya wuce kwanan nan zaka ji gurin yan bid'a kullun aka gama rana ta azumi daya sai a ce to yau muna da salloli da za a yi raka'a talatin za a karanta fatiha a kowace raka'a da kul huwallahu kafa kaza ba suna bada ba kuma sai duk wanda ya wannan nafilar za a ba shi lada kamar annabawa dubu saba'in. Suna faɗa ba sa jin kunyar Allah, ba jin kunyar manzan Allah, saboda ba ilimi ba ne da su, hargowa ce da su. Domin irin wannan magana idan ka yi ta dole sai ka kawo dalili daga manzan Allah ne faɗe ta, ko kuma Allah ne faɗa a Ƙur'ani. Kuma rana ta biyu ma saka an ce, bayan ba kun yi tarawih fa, duk an gama fa an yi ma shi filotul an tashi, ta ce yau kuma biyu ga watan Ramadana za a yi nafila raka'a goma za a karanta fatiha da inna a adina kafa kaza a shi da ke hashi magana da hamidiya a ce kulfa inna adina alamtar kaifa da ilafi falaki da nasi na fata an gane to haka wannan ya ce gashi abin ya kama da addini amma walai samin in ka bi diddigin sa ka bi tushen sa ba cin addini domin ka ce wane ne yace ayi ko to ba za a faɗi wanda ya faɗa ba ta ce to ai ya dace ai kuma shi addini ba ai ya dace ya dace ake nufi ba manzon Allah ne ya ce ai ko kuma Allah ne ya ce ai shi yasa manzon Allah ya hadisi yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wa fi riwayatin man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd duk wanda yayi wani aiki wanda babu umarnin musu manzon Allah a ciki kuma yayi da niyyar da samu lada a gun Allah fa huwa radd to an maida markayan Allah ba zai karba ba to shake ce bid'a a dan ka gane wannan a kenan dan ka saka riga da jamfa ba bid'a kai ba dan babu mai saka su da matsayin samu lada dama al'adar garin ku ce mutum ya saka riga da jamfa yana so to kamalarsa da hula a kansa me bambancin dara da zanna da damanga da zita da waye ba su da wani bambanci domin duka al'adu ne da kuma kare mutunci na ɗabi'a ta mu da matsayin ne ta amma ba mai saka ta da matsayin cewa yayi din ya samu lada misali yayi domin wanda ya sa dara ya fi wanda ya sa zanna falala akwai babu kaga wannan ba a ce masa bid'a to amma sai ce maka shi malamin bid'a to kuna ce mana wai mu ɗan bid'a ne to ku din da kuke sa bid'a ne to annabi ya ci to da miyar kuka ne ka ji wata magana ta zahin hankali kuma wai malamin addini a malama ku babba ne shi amma na magana ta ba ta ilimi ba to annabi ya ta safara ne to haka ita ma safara ta bid'a ce to wa yake cin abinci da niyyar cewa wata wani lada yake samun yin abinci ana ci ne saboda a rayu kawai sai dai kai bismillah ka ci gaban ka kai ka za ka samu lara kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin cin abincin ka amma ba dan karan abincin da ka ci ne kai sunnar ina fata an gane to gan ka gane wancan ta'arifin bid'a za ka na gane menene bid'a me kuma abin da ba bid'a ba ko muna yara anan saka zance kuna ce mana yan zala kun ce mu kan bid'a ne to annabi ya sha shayi da biredi ne eh mu bi ihu mu jabe ha ba hika mhm to haka wannan ba a cewa bid'a to shine malam sai ce kawa al mihna fil islam al bid'a asalin jarabawa asalin wahala asalin shiga kwama tala a duniya musulunci shine bid'a a kawo abu a ce addini ne a halatta mutane a kawata musu kuma tsara musu ma dokokin yin ibada amma kuma babu lasisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tsare imani yace wa ammal yauma yace amma a wannan zamanin namu inda albarbahari fa ya bar duniya ba saboda shekara dubu ɗaya fa albarbahari yake cewa wai a zamanin su su ma kansu a yau yace wal mihna bis sunna in kai riko da sunna ne kake gamuwa da jarrabawa a zamanin su fa kenan to yanzu ba yau ya bar duniya sama shekara dubu ɗaya amma ya ce yanzu gashi a da asali duk wanda ya ɗauki bidi'a ya fara to zai gamu da kalubale da challenges a gun mutane da zargi da bayani da raddodi da za a rika masa ya ce amma yanzu an waye gari bidi'a ta zama ce daidai sunna ce ba kuwa idan ka rike bidi'a to a rika jarrabar ka kenan da tsangwama da zagi da cin mutunci in ka rike sunnar manzo Allah tun a lokacin su kenan to barantana kuma yanzu a kuma har yanzu haka ne a yanzu ita zaka yaki zaka zaka riko da sunna sak bid'a sam to dan kai wasa in kai shekara daya baka da abokanai idan kai wasa sai ana kawar da fan kawasa ba ko da ke yanzu Allah ya sa abin yayi wa ban kasa in wani hana kai wani na san ba kenan ba yau yanzu amma ya ka kini ne dubu soli akan harkar auratayya ko to amma idan kai wasa za ku fata da kowa neman aurenka sunna kai ka bada aure sunna a maka mutuwa sunna kai kasuwancinka sunna koman ka sunna kuma sak bid'a kuma la hawla wala quwwata ai kaga sai sai a hankali ke yasa bazan ake cewa hadisi yake cewa bada al-islamu gariba musulunci ya zo a matsayin bako duk abin da ka na shari'a na bako a gurin abin nan a gurin larabawa yanzu a ja'alal alihati ilahan wahida duk alloli ka ce a rushe a kama Allah shi kaɗai ka inna halala shawna uja wannan abin mamaki ne ai haka suna mamaki ko to za a waye gari kuma musulunci zai dawo bako in ka kawo wani bayani na sunnar manzon Allah annabi ne fa ya faɗa saboda shekara 1400 amma ya zama bako a cikin mutane saboda tsantsar yadda ba a damu da ilimin sunna ba tsantsar yadda ba a dabbaka sunna abu biyu ne matsalar ba a karatun sunna masu karatun kuma ba sa iya ɗabbaka sunnar kaga laifin matsala jikin yasa duk wanda zai karantar in ba kana karantar da tauhidi da tsantsar sunna ba duk karatun za ga ba mutane tasiri a jikinsu saboda ka iya ibada baka da aqida ka zama haba'an mansura Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali fa Allahu haba'an mansura ai sun yayi a duniya amma saboda ba ni sunnar manzon Allah bane sai Allah ya narkar da shi majiki a sheki kamar kura ba sheki ba haka shine sirrin bid'a kenan Allah ka tsare imani yace inna hadha ad-dina liqawlihi yace abin da yasa aka faɗa maka wannan saboda magana da aka samu ta magabata suke cewa inna hadha al-ilma dinun shi fa ilimi ne sunna ilimin hadisi fa to shine asalin addini na fata kuna ganewa duk wanda yake so samu ilimin addini ya zama a waye a cikin addini to je nemi ilimin hadisi domin za ana gaya maka bayani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce maka ga yadda manzon Allah yayi sallah farko ma tukuna ga yadda manzon Allah yake yin tsarki shiga ban daki ko shiga makewayi ko zuwa bayan gari a je ai uzuri in aka je ya ake yi in za dawo ya ake yi in an gama za a yi alwala ya ake yi duk za a nuna maka ga yadda manzon Allah ya kai tsaye to dan ka koyi sunna cin hadisi ka koyi ibada ka cin hadisi zaka ji cewa duk abin da za ka yi sai ka riƙa ji a ranka da idan zuciya ka cewa kamar manzon Allah ne ta koyar da kai saboda ga hadisi kake da shakkan ka in zai alwala ga da za a yi misali hadisi Usman bin Affan da ya ce wa sahabbai su kawo masa ruwa kawo masa ruwa ya zo yi alwala a gaban mutane ya gama alwala tsaf ya ce wallahi na ga manzon Allah ya yi irin wannan alwalar ko shigen wannan alwalar tawa sannan kuma ya ce duk wanda ya alwala kwatankwacin wannan ko yayi nafila raka'a biyu zunubin sa zai zube gaba daya ba shi da zunubin komai da gaban Allah salin alim haka ka koyi hal alwala daga ina daga manzo Allah sallallahu to kuma abin da duk yan bid'a ba sa iya kin su karantar da kai hadisi domin sun san suka koyi hadisi to zaka musu tawaye saboda shi hadisi ana haɗa ka ne da manzon Allah kai tsaye zaka je kana da yanci zaka je ka a waye zaka je ka kawai kamar gasa ga manzon Allah to kuma dan me zaka kula wani daban ba za ka kula kowa ba kenan to su kuma dama galibi suna mai da mabiyansu ne da almajiransu saniyar ta da shanadin sa ya zama su kuna kama su hadaya hadayan wani sira ko yawa ku ta bashi kuna kekashewa shi kuma yana ƙara tumbi kenan duk gidajen angon ya ce ko ba wanda yake saida ko ku kuna fama da gidan haya saboda haka shi to sai Allah ya tsare imani na za ka gyara kana da mun abinci to ma bai gyara bai samu bai na wani gida za a rufe za a gyara shi Allah tsare imanu da aka yi cewa fanzuru amman ta kuma dinakum da aka sai ku je ku yi nazari ku bincika ku ga cewa a gurin wa za ku karɓi addinin ku ma'ana a gurin wa za ku koyi ilimin hadisan manzon Allah a nan ne malamai suke cewa idan za ka je ka yi karatu ko to ba a so ka yi karatu a gurin ɗan bid'a domin zai tura maka aqida ta gida ba tare da ka sani ba tunda kai dalibi ne baka san abu da yawa ba haka kuma shi ba shi da amana abin da ya gini a kansa na aqida sai ya tura maka yau da gobe a hankali yasa akwai hatsari a gun dalibi sabon fari ya zai koyi ilimi a gurin malamin bid'a saboda shi bai san aqida ba da haka kaje ka nemi ilimi a gurin ahlus sunna shi yasa kullun ake nanatawa Allah ya ji kan Abdurrahman al-Akademi ko yayi ma bayanin malaman da zaka yi koyi da su har ka je ka tambaya da a gurin su sai ce su ne waɗanda allazina yadilluna ala da'atillahi kullun suna nuni ne akan ayyuka Allah da'a wa yuharriruna an ittiba'i shaytan kuma suna hana mutane bin shaytan to ne su ne malaman sunna Allah samu dace yace wa qaulihi da fadin sa da yake cewa la taqbalul haditha illa mimman taqbaluna shahadatahu kar ku je ku nemi ilimin hadisi ba sai dai a gun mutumin da ake karban shaidarsa a wancan lokaci da ilimi yake da galihu da daraja a ban kasa ba kowa ake karban shaidarsa ba sai mutumin da alkali tantance wannan wani adali ne alkairansa da da nagartarsa su suka fi shahara sama da kurakuran shi zaka sai a karbi shaidarsa ne faɗi shaida amma mutum zaka san kawai haka gashin nan dai kawai dan harbe ta mace ne in ya faɗi shaida ba a yarda ko da wani bai faraka zuwa alƙali in aka ce waye shaida aka ce wani ta akai baka da shaida ka nemo wani na fata an gane kuma shi yasa za ka samu a wancan lokaci da ake ruwayar hadisi malaman hadisi shahararru da suka shahara yanzu a duniya ɗaya daga cikin su ina tsammanin ko Imam al-Bukhari ko Imam Muslim ya je takanas ta Kano daga garin su zuwa wani gari gun wani malami ko ilimin hadisi yana zuwa sai aka yi katari ya samu malam a kofar gida an tashi a karatu ga malam a tsaye kuma ga wani dabbar malam ta gudu yana so ya kama ta shi malam sai ya dauko ƙwarya ba komai a ciki kai sai ke dabbar haka yana nuna mata tautau kamar akwai abu a ciki tana ta gudu sai ta dawo ta yi ribas ta ga abin ko kawai tana zuwa ta ci ba komai a ciki ko sai kama ta sai sa da baibayi sai daure ta shi kuma ya jiro yanzu garin an kwatanta mara gidan malam ya zo koyon ilimin hadisi yana zuwa ga abin da faru malam yana duwa ya gaida malam lafiya lafiya za ka ce ana zo na wuce ne na gaishe ka ya fasa karatu ya ce yadda ya yaudari dabba to ni ma zai yaudare ni zai iya gaya min abin da yake ba ingantacce ba ne daga sai fasa ɗaukan karatun abin sai koma garin su saboda kiyaye hadisin manzon Allah a wancan lokaci duk mutumin da aka san shi da na kasu ba karban hadisi a gurinsa shi yasa ma ilimin hadisi suka kasa cewa akwai hadisi sahihi akwai hadisi hasan ka san mabancin su hasan fa hadisi hasan fa hadisi ne ingantacce to me maraban shi da sahihi shine asalin wanda ya rawaito hadisin haddar da yake da ita cikakkiyar hadda ce tamamu dab ne da shi to ya zama hasan shi kuma mai mai a shine sahihi kai shi kuma mai mai abin nan mai hasan haddar da malamin ya kirkita ba ta kai ta ma mai sahihi ba kaifin haddar su ba iri ɗaya ba wannan ya fi kaifin hadda amma asali har ɗin guda biyar ne a yi a samu mai ittisalul sanad sandan hadisin ya sa da juna babu yankewa ko ɗaya ko sannan a samu mai tamamu dabta a gurin malami ko a samu mai kauluhu min shuzuz ya kaucewa bai saba kowane ɗaya daga cikin malamai su koki masu tarihi ingantacce ba. Na fata an gane, sannan a samu cewa babu wata illa da za ka soki sanadin hadisin ko matsalinsa. To shi ma Hassan ɗin kuma haka ne, bambancin su kawai kaifin haddar malaman ne bi da bambanci. To ya ce wannan tun da bai ke wancan kaifin hadda ba, to ya zama Hassan. Za ka dai hadisin za ka samu akwai wani a ciki, to wannan hadisi ya dace masa kawai Hassan ne. ba za a ce sahihi ba saboda kaifin haddasa da kai na wayancan mazajen ba kuna ganewa dan a bambance maka ko an nuna maka muhimmancin kare hadisan manzon Allah to bare kuma ta samu wanda shi babu wannan din ba ko yana da ƙarya ko dama aka ce akwai al'adala shi marwaci zama adali ne tukunna mai kaifin hadda mai baya bai saba ya saba ya saba ya saba wa kowa daga cikin masu ruwaya ba ko to shi kuma zaka samu ba shi da adala to hadisinsa gaba ɗaya ba za a ɗauka ba in a cikin hadisi koro mutum kamar talatin ne sun zama zan hadisi amma akwai wannan mutum ƙwaya ɗaya a ciki to sai su ajiye sanadin malaman hadisi ba su amfani da hadisi sai dai in an samu wata hanya kuma a ce haddasana fulanun an fulanin haddasana fulan haddasana fulan a irga mutane zalla har kan manzon Allah ba a samu wani mai illa ko ƙwaya ɗaya ba kun gane to sai a ce shi wancan da aka samu mutum ɗaya da yake da illa a isnadin jerin mutane guda goma ɗin nan amma kuma lafazin hadisin iri ɗaya ne da wannan da aka samu babu kowa mai illa to wancan da mutum ɗaya yake da illa ya zama sahihul ligairi an inganta shi ba dan shi karan kansa ba saboda haidar waɗannan kuna ganewa ilimin hadisi fa kenan yake cewa ilmu mustalahal hadisi malamai suna kiran ilimin da matsayin ilmu rizal a ilmu rizal suke ce masa shi wai ilimin mazaje ne ma wato in ba namiji ba ne cikakke ba da ilimin hadisi ba saboda duk malamin hadisi baya yin bacci da yawa ko baya tara kuɗi ko baya yin kuɗi ina dai ci kohi duk abin da ya samu littafi zai siya yana cikin duba na galce ga hadisi a littafi kaza kaza kaza kaza to idan sakon azani da shi yanzu ka sai wannan misali dubu biyar to inda yana ilimin hadisi ne wannan zai ka dubu talatin shi kaɗai ɗin nan kuma gun ɗaliban hadisi baya matsada kawai da ka zai je siya domin ya duba ya sami ilimin da yake buƙata kuna ganewa ya sannan kuma shi duk malamin hadisi zaka samu yana da abokan gaba da yawa saboda kana magana ta maka "Ah, manzo Allah ba haka yi ba kai manzo Allah haka yace saboda haka naka ba asu ba za a yi ba ya sake ta masa wai ilmu zukurur rizal haka sunan ilimin hadisi ilimin me zaka ce da Hausa ma dai ban sani ba zukur ai zakar da namiji ne ko kuma ar-rajul ko ba namiji bane Allah to me zaka ce yake ce ilimin jajirtattun mazaje ko jaruman mazaje to kamar haka din ilimin zukurur rizal suke ce masa ba a bacci imamul bukhari aka ce masa kana da maganin karatu kana da fahimi kana da kaza ce a'a ba ni da wani karatun wani karatu akwai maganin karatu ne yace kawai abu ɗaya ne sirruna idan na gama komai zan yi bacci to kafin na yi bacci ina kashe fitilata sun kunna kamar sau ashirin ko talatin misali ya gama komai fa zai kwanta ya fara bacci tun wani abu sai ɗauko fitila sai kunna sai duba abu wace wace sai rufe ya kuma zai bacci ka sai ƙar haka har gari ya waye to haka ba bacci ke idan ka san tsangaya bari baka misali ana cewa buna a tsangaya shi buna fa galibi ma fa baya rubuta Qur'ani ma'ana shi baya zauna ya rubuta Qur'ani da kansa buna galibi amma kuma kullun a duniya shi karatu yake shi buna baya yin shimfiɗa dan yi bacci da yana zauna karatu kawai bace dauke shi kawai yake da kana tayin sai sai yace wai zikale Ibrahim Rabi shi kuma jin da kai buna karatu yake to yawwa yana zaune yana yana karatun sa fice dauke shi don ka zo ka ce masa Allah gafarta malai sai qala musa alayka biya to kawai kawai duk inda kama qur'ani shi karanta yake to kaga buna baya buci ai shi baya shin fada dan yi buci sai mutum da kama sha inda kama ya bige shi yana da gulle yana karatu ba sai dauke shi so ilimin hadisi ma haka sai za ka ga duk malamin hadisi duk malamin hadisi za ga al'amarinsa daban da sauran malaman da ba na hadisi shi bai fiye hira ba baya yawan yin hira baya yawan yi kullum a bincike yake da rubutu da kuma karantarwa shikenan to za a yara ku hira da hito saboda ai kwata za ka kwata mun lokaci ai Allah ya samu dace za ga saka an bid'a suke kushe hadisan manzo Allah saboda yana musu raddi ne duk wanda ya karanta hadisi da gaske da ikhlasi ba zai iya yin bid'a ba sai dai idan ya riga ya bata kuma wannan kuma haga Allah tsare imanu Allah kiyaye yace wa qauli na duba abun wa za ku koya addini za ku karba hadisi ba a karban hadisi fa sai akan gurin wanda za a karban shaidar sa kaga kuma a wannan zaman da nake cewa yanzu mutane ba su gane lake nufi ba saboda a yanzu ba ma san me shaidar ba mutum da zai rantse da Allah da komai akan ƙarya mutum zai je kotu kowa duk gari kowa ya sani akwai masu cin Qur'ani masu fitin akan ƙarya duk ba akwai ba to kaga wannan kuma ba ƙarya da gabin je gida ba ba ruwan sa ya rantse da billahi allazi la ilaha illa kuma ƙarya yake har a waye gari mutum kowa ya sani to waye biya ma cewa da takai rantse ya ce ai wannan ko me faɗa ma a duniya kar ka yadda to ya ma an yadda ma shi makarici kaga a yanzu ba za ka gane muhimmancin wannan shaidar ba ko amma a shekarun baya ba a karɓar shaidar mutum sai wanda yake sahihin mutum adali Allah ya samu dace shi yasa Allah ma ya kawo da yake magana kan masu mata kazafi ko sai Allah ya lissafa su kaga wala taqbalu lahum shahadatan abada dan an nuna maka muhimmancin karɓar shaidar amma yanzu ba a ba ruwan ma sai dai wanda ya gane addini ya kiyaye imaninsa yace fanzuru sai ku duba don haka in za ku nemi ilimin hadisi fa in kana sahiba sunnatin idan malamin mal abin nan ahli sunna ne me ake sunna ne lahu ma'rifatun kuma yana da ilimi saduqan kuma mai gaskiya ne baya ƙarya kowa sai shi ako da ya faɗa ce waye faɗa ce wani ce a wannan to haka ne kawai in dai faɗa ma kawai haka saboda an riga an gane al'amarin su haka yake in ya ce ma eh kawai eh ne in ya ce kuma a a'a ne shi yasa wani daga cikin laraba da yake magana akan kare mutuncin kanka da kyawawan ɗabi'u sai ke so nuna maka hatta magana fa idan za ka yi kana tantancewa za ka faɗa ya ce la taqulanna idza ma lam turid an tutimmal wa'da an shay'in na'am kar ka yadda ka ce eh akan alƙawari in har ka san ba za ka saka ba daga ana magana yanzu zan ce maka da Allah alfarma nake so wani abu zan za ka ce me ina faɗan abin zaka ji a ranka ka san cewa za ka iya min ko ba za ka iya ba to abin da ka san za ka yi a lokacin to ka ce gaskiya wane abin nan ba zai ba abin ɗaya ne kawai zan ji haushi ko in ce bai iya magana ba ai da sai dan bar ni ma daga dan baya ma ko ka san mutanen maka suke cewa to kuma tun da dai kai yaran maka mai hana barka to in ce ba zan yi ba mana kai ba zai yi ba ko wani kai ba zai yi ba kaman ka din yi haka yi hakuri akan hakan kuma har za a zo a gane shi matsala ta da shi kawai da ya faɗa hikiyar kamar maganar Allah haka dai ce maka to a tafi haka ai ba ta Allah miki ne ma ba dama mu Allah ya samu dace yace to kar ka yadda ka fada abin da ka san ba za ka yi cikawa ba yace fadila fabda iza kifta nadam in ka san kana tsoron kai nadama in aka zo maka ka so gaskiya ba zan iya ba ni ba zan yi ba cikin haka ko da an je ka zaka ta dama ai na ce ma ba zan yi ba eh haka ne to ko da kake nema nan ko ba yake nan ba amma yanzu mutane mutum ya san ba zai yi abu ba ya ce a ba damuwa wani abin sauƙi ne ka ji ka dawo ya fita fama ku ya kashe wayar sama ya saka a blacklist ka ta faman neman sa kai ta zuwa kana sun ya sama rai har ka gaji da kanka kai ni dai bace ba zai ba da kanka zaka ji ka hakura kaga wannan ai tsiya ce to ka ce gaskiya ba zai yi ba a yanzu dai ba za a samu ba amma inda rabo da Allah ya sani samu zan ma magana halas shikenan ko mhm to za ka zanto sadukan yana da ilimi kuma mai gaskiya ne ka tafta anhu in ya zanto da siffan nan guda biyu mai ilimi ne mai gaskiya ne to idan ka je karatu a gurinsa ka rubuta hadisi daga gurinsa wannan a zamanin ana yin ruwayar hadisi ne ai to ka rubuta ma'ana abin da ya faɗa ma gaskiya ne ba zai haince ka ba ba zai ci mutuncin ka ba ba zai kuma ci amanar ka ba yace wa illa in ko ba shi da siffofin nan guda uku ba ahlus sunna bane ba shi da ma'arufa ba shi da kuma ba san shi da gaskiya ba yana da ‘yan biye-biye ko, ‘yan faɗa ba cikawa, kada karɓa hadisi a gurinsa, kada karɓa hadisi a gurinsa. Ya ce, ƙauluhu wal mihna fil Islam bid'atu wa ammal yawma fahimta hannu bi sunna al asli fil muslimi al khaira wal ihsan yace asalin ɗabi'ar musulmi to ya kamata a same shi da alkhairi da kuma ihsani duk mutumin da yake musulmi a asali to ya kamata gan shi mutum ne mai insani mutum ne mai alkhairi kamar yadda ada me kace eh wal insanu dhanni bihi da kuma kyauta masa zato kyakkyawan zato shi kansa idan tana kyakkyawan zato kuma da mutane kyakkyawan zato har ka kula har yanzu har gobe har jibi yankin arewacin Najeriya yake mu ne Allah ba musulunci akwai abubuwa da dama da ya zama jinin mu ne wani ma wasu suna yi ba su ma san me suke yi ba na kamar kawaici da fawwala wa Allah abu ko da yin tausayi da jin kai wanda babu shi a kudancin Najeriya ka tambaye wanda ya ce rayuwa a kudu babu masi a gurin babu afuwa babu jin kai suna rawa kawai ta zaki da dabbobin dawa kawai kowa ta kansa yake amma ga arewa ba haka bane dillan da abu yaro da musifar sa ga abu ga ya baro Allah kuma da gaskiya an baro Allah saboda musuluncin mu kuma ga abu da dama ana jin kande juna a tsakani su haga wannan musulunci ne ka saka shi ya kamata musulmi ya same shi da da alkhairi da kuma kyakkyawan zato da fata da ake masa yace malam ya zahar minhu khilafu zalika matakar dai ba a samu wata ɗabi'a safanin wannan a gurin sa ba to dole ne haƙƙin musulmi ne akan ka kana masa kyakkyawan zato sai dai in wani abu ya bayyana karara cewa ba mutumin kirki bane to wannan kuma za ka ɓoye aibinsa ba in aka nemi bahasi a kansa ka san cewa fasiki ne yana shaye shaye ko na yin lura na maye sai yake neman aure a unguwarku sai wani ya tambaye ka ni wannan nan kaza kaza yaya to anan dole ne dai hali ka faɗa mara kyau in ka ɓoye to anan ka ci amanar wanda ya tambaye ka na fata an gane an kai faɗi wannan ba kai masa giba ba saboda wani abu za a yi a yadda da shi a bashi amanar aure to kuma ba mutumin kirki ba na fata an gane to wannan haka shi kuma wa ya ja wannan abu shi ya sa kansa shi yasa a musulunci ba a san kai abin da ya zubda maka mutuncin ka cikin mutane yace hadhihi alqaida to wannan ce kaida a gurin musulunci yace wal muallifu yaqulu ma damal muslimu lam yuzhar minhu illa al khaira yace to abinda malai yake faɗa shine matukar dai musulmi babu wani abu da ya bayyana na halin da dabi'arsa sai alkhairi yace fa inna ma tuqbal minhu al fa innana ko menene nuqbal minhu al khaira to mu za mu karɓi alkhairi a gurin sa matukar dai mutum musulmi ne babu wani abu da aka sani na asha a tare da shi to duk abin da ya faɗa sai a yadda a gaskata shi saboda ba san shi da fasikanci da ƙarya da wasu awon da bai kamata ba wannan shine asalin zaman musulmi lafiya kalau serar da ya fito da ɗabi'u munana to kuma daga nan sai a fara kaura timar gwargwadon munin ɗabi'unsa na fata an gane yace hattal munafiqa yace har ma munafiki kansa ar rasulu sallallahu alaihi wasallam kabila zahiran munafiqin ai manzon Allah ya karbi maganganu na zahiri na munafikai sun zo sun ce sun yarda shi annabin Allah ne kuma ya karba ya yarda ko saboda sun bayyana alkhairi da musulunci a zahiri tare da cewa daga baya Allah ya rika nuna manzon Allah cewa da wani da wani da wani munafikai ne amma farkon lokacin su fa yabi da suka faɗa an karba za su aikata su zuwa yaƙi su kuya su yi munafurci ko su ce manzon Allah ai su ga abin da suke nufi za su shikenan za a yi addu'a Allah gafarta muku ta gudu saboda annabin alkhairi ne sai daga baya da halin su rika munana a yau da gobe kuma har Allah ma bayyana su gaba ɗaya faɗa musu shi kuma ya faɗa wa ɗaya daga cikin sahabbansa shine Huzaifa ibn al-Yamani ko na miki wa wakkala sara sara sara sara'iruhum ila Allah sai ya bar sirrin su abin da yake boye a zukatansu sai aka bar su da Allah a ƙa'ida shine duk mutum abin da ya bayyana aka gani da shi ake masa hukunci abin da ya boye a zuciyarsa wannan shi da Allahnsa ne sai ran da ya bayyana abin aka gani karara abu kaza kafirci ne ko bid'a ne to an kusa da gun alkali sai zaunar da shi sai karantar masa abin da ko kake faɗa kaza din nan gafin manufarsa a shari'a idan ya ji ya gane kuma ya ci gaba da abin to sai alkali masa hukuncin da ya dace da laifinsa amma kai haka kuma mutum talar ko mai wa'azi ba ruwan ka da shi duk abin da ya bayyana ma a zahiri na ɗabi'unsa masu kyau da shi zaka masa hukunci sirrinsa kawai sai Allah shi yasa Allah da kansa yake cewa ran tashin kiyama yawma tibulus sara'ir ran tonan asiri za ga mutum mutumin kirki mai kaza mai kaza amma ashe akwai wata wadda ke ta yi a kokoye da ba a san su ba kuma aka rayin sa Allah da ya kai masa ba sai ga Allah bai rahar tashin kiyama ya zaka samu masu hikima masu hankali kullun suke addu'a Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira na fata an gane saboda idan Allah tona maka asiri ya ka shiga uku wane ne baya yin wani abu wanda ba mai kyau ba ko kwatse ne a cikin asirinsa ai da wahala ko wannan sai annabawan Allah da ma sai Allah rufa maka asiri to kar ka fada kowa kuma ka tuba shikin haka Allah yake so abinda Allah ba su ne al-jahr bisu bayyana aikin sako ayi a karara da muke cewa tunda baya jin kunyar Allah to kunyar wa zai ji wannan alamun ya shiga cikin halin gafala kenan Allah ka tsare imanin ya ce fama da mallam yi zuhar minhu shay'un matakar dai babu wani abu da ya bayyana na halinsa mummuna fa anta tusna dhanna bihi to dole ne ka kyautata masa zato mai kyau lakin idza zahara minhu ko bugudul lisunna amma ana nan sai wani abu ya bayyana na halinsa na kin sunnar manzon Allah kaga malaman sunna su ko ba wai dan ka je kai wani kabaira ba fa su ba wani damuwar su da kai ai sa kabaira ka tsinta ai mai sauki ne amma mutum karara ya fito da wani abu na kin sunnar manzon Allah to wannan dole za a masa bara'a dole a kauce masa saboda ya dangulo kansa abin da ba karfin shi amma yayi wani abin sa na sabo wannan kaga shi da Allah ne ai sai a rabu da shi a masa fatan Allah shirye shi Allah ganar da shi Allah raba shi da shedan saboda kai ma za ka yi samun gagacin hali na sabo lokaci baka sani ba ina fata an gane to dan shi kuma sa addu'a suka kai shi Allah ya shirye shi kai kuma suka ga Allah ya kare ka amma sai ku da wata aqida ta sukar sunnar manzon Allah wannan ba za a rabu da shi ba ya za ka ga lokacin da wancan dan bid'ar ya magana akan hadisi din nan da cikin tafsirin azumin nan manyan malamai ba sai sun su rabu da shi ba saboda ba a yi amma wanda bai san mai ilimi ba sai ga ta to shi din me ma malam wani zai kula shi bai baka san me ake nufi bane abin da ya magana kansa din fa rushe maganar manzon Allah ce to kuma duk abin da ake na sunna me ake so a tabbatar maganar manzon Allah shi kuma ce ya rushe to dan me za a yi shiru ba sai dai a mutu ba shi ne kawai dole a bayyana wa mutane kuma da wayan bid'a haka ne duk yanda malamin bid'a yake ya shahara da bid'a da ilimi da waye in dai bid'a yake wallahi sai ko talan karara ya nuna maka idarsa shine baya san sunnar manzon Allah ko ya sani ko bai sani ba sai ya fitar da ita laraba suka ce mahamma takun indamri min khaliqatin walau khalaha tukfa ala nas fi ulani duk abin da kake boyewa na dabi'un ka baka so a sani to wata rana sai an san shi dan baka san masa da zaka yi ba saboda zuciyar ka yake shi yasa yake so kullun kana kudirin kyakkyawan a zuciyarka a karkashin kudiri mai kyau ko mutuwa kai ba kai abun ba sai Allah ya rubuta maka ladan wanda ya aikata shi shikenan amma kana kudiri mummuna a ranka baka faɗa ba zaka tashi a cikin masu aikata domin kudirin ka ne a rai Allah ka tsare imanin to duk dan bid'a haka yake sai ya fito ta ran karara ya nuna maka cewa shi abin da ya tsana a duniya shine addinin magana da hadisi ko ba ka bane sai fa wai ba wai duk fa abin da ya inganta annabi ya faɗa ba ake aiki da shi ka ji bala'i ba wannan kalmar ai ta muni da yawa to kuma sai a shura rabu da shi to me ake nema dama a duniya me manzon Allah ya faɗa me aiki da shi sai kuma ka ce a'a ba kowanne yake aiki da shi to dama shine asalin bid'a kuma kuma shine asalin aqida ta mummuna ta zindiƙanci Allah ka tsare imanin mhm kaga takaice zai rushe maka hadisi ne a ƙarshe to daga nan kuma fa sai hada ka da la'in la'in bala'i dama shi duk abin Allah a duniya guda biyu ne ko ka bi na Allah ko ka bi na shaytan na fata an gane wa man ya'shu an dhikri rahman yuqil lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya ki bin hanyar Allah da manzon Allah to sai Allah haɗa da wani shedani kuma ya riƙa bin sa ba ji ba ga Allah ka tsare imanin ina miki yace lakin idan zahara minhu bugudul lisunna idan ya bayyana karara cewa shi wannan mutum ya fito da wata dabi'a ko wani hali ko ya furta wata magana ta suka ko kin sunnar manzon Allah wali ahli sunnati ko kuma ya fito da wata ɗabi'a ta ƙin ahalin sunna ta san wani shiwayo ne da shi ba zai zagi hadisin kai tsaye ba amma kuma sai ya zagi ma'abuta hadisin to da wa kake a duk ɗaya ne karatun ai ina ba ta gane idan ka katsani ahalin sunna da wa kake kana ƙin mai sunnar ne me laifin ahalin sunna a gunka dan me zai riƙe sunnar manzon Allah ko shine sunna ɗin ai riko da hadisan manzo da kuma aiki da su a cikin komai shine sunna ai ba wai kungiyanci bane sunna ai aiki da hadisi da aiki da sunnar annabi a cikin komanka to sai wani yazo shi ya tsani masu dangale wando shikinin agun malaman aqida suka tabbata ma a musulunci yanzu idan kaga wani ya daga wandonsa saboda sunnar manzon Allah shi yayi sai kai kuma ka zolaye shi ba fa ka tsane shi ba fa kai zage shi ba ka zolaye shi ka ce saki wandan ka tsallake to a gun malaman aƙida ka fita musulunci musuluncin ka warware saboda irin haka ne ai wani munafiki yake faɗa wa sahabbai a zamanin yakin tabuka za a ciki yake cewa ni ban taɓa ganin mutane irin waɗannan makaranta ƙur'anin na sahabban mun nan ba sahabban annabin nan ba ga su da yawan tsoro in za a tafi yaƙi ga su da haɗama idan za a ci abinci haka zage su ai a ta dariya sai wani sabi ce wallahi sai na faɗa wa manzon Allah abin da ka faɗa kuma kai munafiki ne ya fita a gudure da gurin manzon Allah kafin ma ya je Allah manzon Allah wahayi shi kuma wancan ya fito a guje shi ma biyo bayan sa yana faɗa wa manzon Allah cewa ga abin da wani ya faɗa game da sahabbai manzon Allah ya haka kuma shi kuma gashi ya zo ya riƙe ragamar ko taguwar manzon Allah ya cewa wallahi ya manzon Allah kawai in muna yi ina bada labari ne dan ayi barkwanci ayi comedy ba haka suke ta ba ayi hira a dan rage tafiya kawai talata ka gaya musu kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazu kada kafartum ba da imani yanzu Allah shine abun wasan ku ko annabi ko kuma ayoyin Allah wanda ya daggale wannan shi saboda sunnar manzo Allah da koyi maganar waye koyi kai kuma kai zo ka zage shi kamar izgili to da kake wanda ya saka shi kenan falasi la ta'tazuru kar ku bada wani uzuri kada kafartum ba da imani kun fita a musulunci na fata ana ganewa idan mutum ya zo da dabi'a ta kin sunna kai tsaye ko kin ahli sunna to ya shiga wani layi kuma wanda yake na bala'i yace fahina idin ko ihdaru sai ka kiyaye shi ka nisance shi yace haza ma'ana qaulihi to wannan shine ma'anar da malaki faɗa ay wal mihna fil islam al bid'a ma'ana duk wanda ya bayyana ma kalala da dabi'a ta kin ahli sunna ko kin sunna kai tsaye to ba kai ba shi ka nisance shi ba abokin zama bane ba abokin hira bane zai halaka ka zama da shi ma zai sa Allah ya fishi da kai ba haka Allah faɗa ba wala tarkanu ila ladina zalamu fatamassakumun nar zama kaɗai a cikin masu saƙo yana sa Allah fushi da kai ta bari kuma saƙo babban kin hadisin manzon Allah ko kuma kin aiki da shi Allah tsare imani ina miki mm yace yani ai ko anna ayi muslim lam yuzhar minhu su'un fala tamtahinuhu ai abin da ake nufi duk wani musulmi da baka ga wani abu da ya bayyana a halinsa ba na me na bid'a ko na zagin sunna ko na zagin mabuta sunna to wannan ba ruwanka da shi lafiya kalau ku ci gaba da rayuwarku yace wa ammal yauma amma kaga a yanzu lokaci yayi to kenan. lokaci ya tsaya kenan hmm da saura ah ba da rabin karaka take gaba ran mu ƙara sunan tuba damuwa bari mu cikin nan baku yace wa ammal yawma aymin waqtihi fasara yumtahan bis sunnah yace kaga amma a yanzu amma zamanin albar bahari fa sai ake jarrabar mutum ake tsangwamar sa saboda ya riko da sunna li annahu li annaha saboda zamanin kasat al firq dalala an samu kungiyoyin bata iri daban-daban sun bayyana mutazilawa khawarijawa shi'a jahmiya wane ne gasu kimru sun tuka a lokacinsu. Da za ka duk wanda ya riko da suna a lokacin kuma shi ake tsangwama, shi ake tara saboda fada da sarakuna duk sun cakuɗe da malaman bid'a. Su suke da fawa a fadar abin nan sarakuna a lokacin su ‘yan bid'a. Za ka duk malamin suna a lokacin sai ya sha bakar wahala. Ko ba haka bane? Za ka kuma kamar yadda yanzu ake da zaki tafiya yanzu ne ko? Za ka mun ce za a tafi a suna daidai to shi da gamu da ƙalubale mai yawa. Sai dai ka jajirce, ka yi don Allah kuma ka yi haƙuri. ko da hakan me zai jawo maka kana kan nasara in Allah ya yarda Allah ka saka mu daga cikin masu jajircewa ya talati taddal islam wanda waɗannan kungiyoyin kowa a cikin su yana cewa shine musulmi haka ne kamar da kenan da dan faira da dan haƙiƙa da dan waye kowa cewa ki shine kadai mai shiga aljanna kuma yana karantar da mabiyansa akan wani layi da ba manzo Allah bane koyar da shi hasali ma duk wanda ya riko da abun annabi abunsa shi kafiri ne haka ne na fata an gane sun ba kansu kuma symptoms ko waɗansu alamomi da suke amfani da su za a gane su su gane junan su shi kuma suna ganin duk wanda ba su ba kan daidai yake ba kuma suna kiran mutane akan abin su ko ko mutum ya fito maka da dabin nan kala kato da tatsi ne baya jin kunyar Allah baya jin kunyar da zai faɗi komai ya tara mutane ta bayani to abu Qur'ani kadai ya ta kuma sharshurhuliyarsa ya kama aya ya karya mata kafa ya karya mata wuya ya jeho ta kawai haka sai cewa ayoyin Qur'ani ya sun kalaka ta ya kakkarya ta guwa kwasai daga dama kuma ce shine akan daidai to haga kai kai muka ce a sunnar manzala za a yi dole ka zama abokin gaba a gurin su kuma da zai samu dama ya zama shine mai fada a ji to zai iya halaka ka Allah ka tsare imani yace fala budda an yu'rab dole ne ba makawa sai mutane sun san man huwa ala sunna dole ka san wane ne yake kan sunnar manzon Allah da kuma wanda kai fadar ta yake haka ko a cikin ahlus sunna akwai wanda shi fadar sunnar yake a baki mu ne jama'atu ahlus sunna wal jama'a amma aikin sa babu sunna koman sa babu sunna amma sunan kungiyar sa kuma sunna ce ba haka ake tafiya ba ita kuma sunna abu biyu ne fa karatun hadisan manzon Allah da kuma aiki da su shine sunna shikenan to saka wa gari shi wani kwata kwata ma shi baya karanta hadisi ya matsa da karanta hadisi kuma shi ya ce fi ahli sunna ba akwai su wasu ma ba a karanta hadisi a gurin su har ma zai ce ma gari yana maka hankali ai karanta hadisi yana kawo rikici a cikin mutane kaga wannan kalmar wallahi mai ilimi faɗe ta zai fita a musulunci to dole da ka masa uzuri cewa shi jahili ne na taba ji da kunne na wallahi wani babban malami ne wayannan mutanen babban malamin su ne su yana karanta ahlari fa ahlari fa wanda fa shi mai ahlari fa Allah masa rahama har ya gama da ya shimfiɗa na farko akan tauhidi ya kawo maka gyara halaye da tuba ko ba shi bane awwal ma jibalam ka ba ta tace imani ba tauhidi kenan magana akan tuba magana akalaku kiyaye ido hannu waye da sauransu sai famar magana tsarki sai alwala sai sallah a iyanan fa gama ahlarin sai rasu kayan shi har yau babu wanda ya kara shiga babin azumi bare zakka bare kaza ina fata kuna ganewa wallahi da ya karanta ahlari akan babu sahabi karshen ahlari kenan da kunne na wallahi ne sai ke cewa to kaga shi yasa yanzu wanda ya karanta ahlari to ya koyi wanda ya karanta sahihul bukhari iya sallah wala lokacin kada da zaka mata kamun wani bala'i a cikin ya tashi Bukhari fa wani duk abin da zai faɗa kai sai haddasana kaza har zuwa kan manzon Allah fa duk magana ɗaya ne fita ka fa hadisi bayani daga wani daga wani daga wani har kan manzon Allah tukunne faɗa maka magana amma ce wai wanda ya karanta ahalari to wanda ya karanta wai Bukhari kai kafi iya sallah to haka wannan shine tsantsar san zuciya ko jahilci din bai ma san me Bukhari ba shi sa faɗa haka ina ba ta an gane kuma ga shi ya kifa rawani ya saka alkabba ya ce shi ahli sunna kuma ya za kushi hadisin manzon Allah ga baki ɗayan su wanda duk duniyar ta da cewa bayan Qur'ani babu littafi da yake da inganci sai sahih bukhari tukunna a ce muslim tukunna kaza tukunna kaza ce do kore wannan abu wala ga dai ban sani dama ba sa kan hadisi su ai su ba mutun yayi sai ne a halari zai karanta ishmawi iziya risala kaji ko askari to wanda ya nisa daga zakaranta muktasar lawwali to yanzu shi ya zama shehin malim dole zai rawani dole ya sa alkabba dole shi ya zama kaman shine shekul islam mai kafin kansa hmm waye ne bayan idan da sallar asuba yanzu ya muku kalubale ko to ka ji ko baya ra baya ra'ayin su ya to su ba sa kan hadisi ai ba ruwa da hadisi ai bai san shi ba ma ai sai kamar izri bai sani ba zahili ne ko kenan ka rabu da shi Allah shi da kisa in baka karanta hadisi kai dan kauye ba za ka waye ba wasu kuta ba za ka waye ba addini wallahi haka za ka tafafa kuma ka faɗi magana yaro ya tuma dariya saboda ganin kawai kai tantirin jahili ne ko ba shi bane to kaga an samu matsala kenan kuma kai ka zo kana yawo da rawani ba ji ba gani ba dare ba rana ga alkyabba ga waye a ga an samu matsala kenan to shi yasa shi yasa shi sunna kawai karatun hadisi da kuma aiki to shine sunna ka dabbaka abin da ka karanta Allah ka tsare imanin Allah ba mu ikon yin haka ko ina miki yace eh yace wala fala budda an yurfa ko man huwa ala sunna wala yagtar bi kaunihi yad'i al-islam yace ba za ka rudu dan yayi ikirarin cewa shi musulmi bane kare da me ka ce ai mu musulmi ne kare da me ka ai Allah yake musulunci kuma shi Allah ke san waye musulmi a gurin sa ko to wanda zaka gane ahlus sunna shine wanda yayi karatun hadisin kuma yana aiki da shi a koman sa hatta maganan kuna yi da shi yana ban yadda manzo Allah yake maganganun sa ba dai Allah ka yi a Qur'ani ba ba za ka dana shi da daga murya ba an ga mutum da hargowa yana daga murya ai alamun tabi baya yake da karatu ne ko da kuma yana da ilimi ko ba za ka ga an yi wani abu ya kallake zariya ba har ya har ga hakorinsa gaba ɗaya su bayyana manzala fa iya abin da yake na dariya shine murmushi sai aga hakoransa fiƙoƙi su fita wani lokaci in abin ya dinga sai murmushi a ga hakoransa guda biyu duk ba sun fi kowane tsoba cikin jikin hakoran mutane galibi shine fa haddare manzo Allah an fita kelle kelle har ya bi kafa ya ji na fike cikin samun dariya to na haga ba alamun mai aiki da karatu bane ina fata ana ganewa so haka ake gane wane ne ahlus sunna ta aikinsa da kuma yadda yake gudanar da rayuwarsa ba sai ya faɗa ma ba in kana da mizan za gane cewa kai wani ahli sunna ne Allah samu dace yace wallazi yajibu ko asali ko yuhibbu ahli sunna duk wanda yake kaunar ahli sunna hadha dalilun ala annahu min ahli alkhair duk wanda yake kaunar ahli sunna to wannan hujja ne akan cewa lalle shi na san shi mutum ne mai alkhairi yace wa ammal ladhi yuhibbu ahli albid'a in kaga mutum yana kaunar yan bid'a to hada dalilun ala annahu min ahli sharrin in mai san yan bid'a to alamun cewa shi mutum ne mai sharri a zuciyarsa domin asalin sharri shine kin san hadisin manzon Allah ina ya karshen sharri ai yafi komai shi domin ya raba ka da imanin ka ne ai yanzu kin mutum ya mutu ba sunan manzon Allah ba ya shiga musifa ai a kabari an sha faɗa malamin sakaratun da mu me za a tambaye ka a kabari na farko ubangijinka na biyu matsayin manzon Allah a gurinka to haka idan baka raka sunnarsa ba ba za ka iya faɗan amsar ba a lokacin amma idan ka raye akan sunnarsa ba zai ma wahala ba har ma ya tabbata a hadisi idan aka sa mumini a kabari sai ga ko da da safiyar sa aka binne shi ba ana tayin sa malaku guda biyun nan sai sai ga kamar ga al'asar tayi sa kaliya ana ta faɗi haka dai gan shi a lokacin kuma sai jarin cewa bai yi la'asar ba su kuma sai masa man rabbuka sai ta kunga lokaci zai tafi ban yi la'asar ba dala ku bari da ya sallah haka ke ne shankalin sa kwance ki ba ruwan shi da wani mala'ika tsorata yana maganar sallah zai gana da ubangiji ya da wani mala'ika kuma a kafa ruwan sa shi kawai sai sai masa a'a ka ba mu amsa ce ku bari mana gahi sallah za ta shi lokaci zai faɗi da ban yi sallar la'asar ba sai su rika daya shi a ƙarshe sai su masa to ba da amsa kai sallar ka to haka ya zai faɗa masa tukudu kawai waye ubangijinka Allah waye annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shikenan kawai magana ta kare ai zai faɗa abin ne a gurguje kayan shi ba domin shoki ne sallah yake so yi a ta tsaya lokacin sallah ba da an gama sallah duniya ai ko an gama sallah ai nan kabari ne mu ne mala'iku wannan amsa da ka faɗa ka ci saboda haka nan da mutul arus to haka sai wanda ya rayu akan sunnar manzon Allah shi Allah zai wannan bonanza muna fatan Allah ya raya maka sunar manzon Allah kuma ya karbi ranmu muna kan sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani malami yake cewa ahlul hadisi hum ahlur rasul ko a wata suka ce humu ahlur rasul wa in lam sahibu nafsahu anfasahu sahib su daliban hadisi da malaman hadisi to su ne asalin jama'ar manzon Allah ko da ba su rayuwa da manzon Allah a zamani ɗaya ba to suna rayuwa ne su kullun akan maganganun manzon Allah ya manzan Allah yake sallah haka yake kwaikwaya ya yake azumi ya yake zakka ya yake sadaka ya yake zama da makota ya yake zama da iyali ya yake zama da mutane ya yake siye ya yake siyarwa haka koman sa haka yake bibiya haka ɗalibin hadisi ta shi sa rabauta shine kaje kana koyan ilimin hadisi kuma shine ilimin da manzala ya addu'a akan sa yace Allah ka haskaka wanda yake neman ilimin sunnata zaka duk malamin hadisi Allah na masa wani kurjini na musamman da babu a sauran wasu malaman da ba shi ba to Allah ubangiji ba mu ikon yin haka Allah da tar da mu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله